ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتين ديدي قوة سفر shekara 1448 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da sha uku ga watan takwas shekara 2026 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikbatun min tarih wallafar a sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis alaihi rahmatullah idan ba manta ba uwa satin da ya gabata ko kuma darasinmu na ƙarshe muna karatu ne a cikin alfaslun rabi' fasali na hudu da malam ke tattaunawa game da khalifancin amirul mu'minina ali ibn abi talibin radiyallahu ta'ala anhu daga shekara ta talatin da malam ya ɗan kawo mana tarin sayyidina ali a takaice ya gaya mana falalar sayyidina ali sannan mantike ne a abinda sayyidina ali ya keɓanta da shi akan sauran sahabbai yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ne a farkon bai'atu aliyin radiyallahu ta'ala anhu bil khilafa yadda aka yi wa sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda bai'a da khalifanci bayan mutuwar sayyidina Uthman Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda malai ce an Muhammad ibn al-Hanafiya wa huwa Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma malai ya kawo mana wani afar daga Muhammad ibn al-Hanafiya shi wannan muhammad ibn al-hanafiya din yan uwa na ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda amma ba na na fatima ta haife shi ba mahaifiyarsa ita ce ana mahaifiyarsa yar kabilar banu hanifa ce kabilar su musailamatul kazzab to shi sa ake jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa ake ce masa alhanafiya muhammad ibn alhanafiya malamai suka ce ana ambatansa da wannan suna ne domin bambance shi da sauran yan uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ta ɓangaren fatima shi sai a ce masa muhammad ɗan hanafiya ma'ana sai a jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa amma dai kamar yadda muka ji sunansa cikakke shine muhammad ibn ali ibn abi talib sayyidina lokacin da ya haife shi yayi wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi takwara da shi ya sa masa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kiransa da Muhammad manyan manyan malaman tabi'ai masu tsoron Allah da gudun duniya da kuma tarin ilimi ya kasance fiqatun ne min fiqat ma'ana amintacce ne a wajen malaman hadisi ya rawaito hadisai da dama daga cikin hadisan da ya rawaito akwai wanda bukhari da muslim suka rawaito daga cikin mafi ban mamakin hadisin sama akwai hadisin da imam al-bukhari ya fitar shi wannan muhammad ibn al-hanafiya allah maɗaukakin sarki masa rahama yake tambayar mahaifinsa ali ibn abi talib allah ƙara masa yarda ya ce ayyun nasi khairun ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya baba wai a cikin mutane kaf waye fa alkhairi in ka ɗauke manzon allah sallallahu alaihi wasallam amsar da mahaifinsa Ali ibn Abi Talib ya bashi shine sai ya ce masa Abubakar ne Siddiq shine sayyidina Abubakar sai ce masa thumma man sannan sewa ya ce masa thumma umar sannan sai na umar ya ce fa khashitu ay yaqula uthman sai sa kuma ya ƙara ce min uthman fa qultu lahu sai na ce masa thumma anta ai sai kai ko daga abubakar da umar sai kai ko sai sai na ce la bal ana rajulun minal muslimina bar ni kawai mutum ne daga cikin musulmi Allah ya kara masa yarda kaje tawabu uku ce kawai shi mutum ne daga cikin musulmi to kaga wannan hadisi zai nuna maka matsayin sayyidina ali a wajen sahabban annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi hatta shi sayyidina ali i'tiqadin sa da abin da aka samu daga gare shi wanda ya fi kowa a cikin wannan al'ummar ba da nabiha huwa abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an in ka ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar wanda ya fi kowa falala da alkhairi shine sayyidina abubakar siddiq sannan sayyidina umar wannan daga bakin aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yarda to wannan muhammad ibn al-hanafiya shi ya rawaito mana wannan asar din ƙala ya ce a ta kutila mahaifinsa sayyidina ali dan abi talib ya zo gidan sayyidina usman allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda wa ƙadu kutila alhali a lokacin an riga an kashe sayyidina usman allah ya ƙara masa yarda fadakhala ila darihi bayan ya je ya ga abin da aka wa sayyidina usman ransa ya ɓaci bai ji daɗi ba sai ya dawo fadakhala ila darihi sai je shiga gidansa wa aghlaqa babahu alaihi ya kulle kofa sayyidina alban ya je ya ga abin da aka yi sayyidina Uthman sai ya dawo gida yana shiga gida kawai sai ya kulle fa atahu nasu fa darabu alaihi albaba saboda haka sai mutane suka zo mutanen da ake nufi su ne manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai irin su talha irin su zubair da sauran sabai su suka yi mitin din jakin bene a gefe suka ga tunda sayyidina Uthman ya riga ya bar duniya bai bai kamata a bar al'umma ba ba khalifanci ba sai suka ga ai duk cikin su babu wanda ya fi cancanta da dacewa da khalifanci kamar sayyidina Ali shi sa kai tsaye sai suka tafi ina gidansa a lokacin shi kuma ya shiga gida ya rufe kofa kai ka ce daman yana tunanin haka kai ka ce dama yana jin tsoron bayan sayyidina usman shi kansa ya san babu wanda ya fi cancanta kamar sa shi kuma baya san shugabanci dan al'adar mutanen kirki ce ba sa san shugabanci tun kudo musu shi ake suna gocewa danno musu shi ake suna ingijewa ba sa san shugabanci saboda haka sai mutane suka to gidansa suka buga kofa faqalu suka ce inna hadha ar-rajula qad qutila bayan ya bude suka ce ya kai ali hakika wannan mutumin suna nufin sayyidina Uthman kenan qad qutila kamar yadda ka sani tabbas an riga an kashe shi wala budda nasi min khalifatin ba makawa wa mutane sai an samu khalifanci mai jan ragamar al'amuran su a cikin al'amuran da suka shafi al'amuran yau fanci wala na'lamu ahadan ahaqqa biha minka mu kuma ba mu san wani ba daga cikin wanda suke ban ƙasa da ya fi cancanta da shugabancin minka sama da kai suka gaba sayar na ali haka kaga sun yarda sun tabbatar da cewa shi ya fi su cancanta faƙala lahum aliyun sai aliyu ɗan abi talib ya ce da su la turiduni kada ku nufe ni da ita ita mai kenan shugabanci la turiduni kada ku nufe ni ba na bukata da Allah a samu wani fa'inni lakum wazirun khairun lakum minni amirun ya ce wallahi in zamto mataimaki a gare ku mai ba da shawara waziri a zaɓi shugaban da ni zan rinka taimaka masa khairun lakum minni amirun shi ya fi min alkhairi sama da a ce ni ne jagoranku sau da ku kyale ni ku zaɓi wanda kuke gani ya cancanta ni zan taimaka masa an ji sayyidina ali allah ya ƙara masa yarda faƙalu la wallahi la na'lamu ahdan ahqqa biha minka suka ce a'a wallahi mu ba mu san wani da yafi cancanta da ita ba sama da kai kamar yadda na sha faɗa ƴan uwa sahabbai ba ƴan ciwaciwa bane sahabbai ba ƴan san zuciya bane ba kuma ƴan karɓar rashawa bane shi sa in ka cancanta za a baka in ko baka cancanta ba za a baka ba ina fata an fahimta saboda a lokacin babu wanda yafi cancantar shugabanci ittifaqan a wajensu sama da sayyidina Ali dan Abi Talib dan babu wanda ya attempting din neman shugabancin ma a lokacin ba wanda ya nema ya ce ma ya dan zuro kai ya ce a bashi zai iya babu dan an san akwai a sayyidina Ali saboda haka sayyidina dan Abi Talib shi dai ya nuna musu cewa baya so qala sayyidina Ali ya ce musu fa in abaitum alayya to idan kun ki dole sai ni na ce muku ba na so kun ce ni na fa inna bayyati la takunu sirran yace to ina da sharadi shine mubaya'a ta ba za ta kasance sirri ba ba za a buya a cikin daki ku ku goma ko ku 20 ku yi mubaya'a ku fito ku ci kun nada na shugaba yace ba na son haka walakin akhruju ila almasjidi abinda zan yi shine zan fita masallaci inda nan ne matattara inda jama'a suke taruwa faman sha'a ayyu bayani bayani wanda duk ya ga dama ya mun mubaya to zai yi mun mubaya fa kharaja ila almasjidi sayyidina ali ya cika wannan maganar tasa ya fita zuwa masallaci fa baya'ahu nasu mutane suka rinka zuwa ɗaya bayan ɗaya ƙungiya ƙungiya su ne masa mubaya kowa ya yarda sayyidina ali shine khalifa bayan sayyidina uthman dan affan Allah ya kara musu yarda gaba ɗaya wannan hadisi iya nan wajen yan uwa imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa a cikin fada'ilu sahaba wanda isnadinsa ingantacce ne kuna wal ansaru allazina kanu fil madinati saboda haka sai muhajirai da lansarawa suka rinka zuwa suna sayyidina ali dan abi talib mubaya'a amma sai malai ce allazina kanu fil madina waɗanda suka kasance a cikin garin madina a wannan lokacin waɗanda ba sa garin madina kuwa kaga wannan ai ba sa nan abin ya faru saboda haka waɗanda suke cikin garin madina da su za a yi la'akari suka rinka zuwa cikin masallaci sai yadda ali yana zaune kowa ya zo ya kama hannun sai yadda ali ya masa mubaya waƙila wasu daga cikin malaman tarihi wasu daga cikin ruwayoyi na tarihi an samu cewa innahu takhallafa an bai'atihi ba'du sahabati wai wasu daga cikin sahabbai sun zauna ba su masa mubaya'a ba shine takhallafa ba su masa mubaya'a ba ka sa'ad ibn abi waqqas har waɗancan ruwayoyin suke kawo sunayensa kamar sa'ad wa abdullahi bin umar da abdullahi dan umar wa muhammad ibn maslamata da muhammadu dan maslama waɗannan guda uku dukkaninsu manyan sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim da wasunsu daga cikin sahabbai wa qila wata ruwaya kuma ta ce innahu buyi'a min aljami sayyidina ali an masa mubaya'a ne daga kowa ba wani da ya zauna bai masa mubaya'a ba ba wani da aka ruwaito cewa ya ƙi wa sayyidina ali mubaya'a wata ruwaya haka ta tabbatar wa hadha huwa al-mashhur kaga sai malai ce wannan ruwaya ta biyu huwa al-mashhur ita ce abin da ta fi shahara ita ce ruwayar da tafi inganci kuma tafi ƙarfi mana sayyidina ali lokacin da aka yi masa mubaya'a ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai da ya ce shi ba zai ba ba a samu wanda ya dogiya ba ba a samu wanda ya inkari ba kowa ya bi shi sa ruwayoyin da suke cewa an samu wasu daga cikin sahabbai ba su mubaya'a ba ruwayoyi ne ba su da inganci ruwaye mafi ya inganci shine ya kowa ya bi shi inna ma takhallafa sa'adun وابن عمر ومحمد بن مسلمة عن القتال معه سيدي أبن دي فارو سيدنا سعد بن أبي وقاص da Abdullahi dan Umar da Muhammad dan Maslamata sun zauna ne ba su yaƙi tare da Sayyidina Ali ba ba mu baya ne ba su masa ba dan uwa an fahimta da kyau ko wannan yaƙi ne ma ba su sayar da Sayyidina Ali ba shine yaƙin da yake fitina ne tsakanin sahabbai shine Jamal da kuma Siffin waɗannan shine duk ba su shiga ba tunda ghazwatu jamal ko ma'arakatu jamal ya faru tsakanin sahabbai da sahabbai ne ma'arakatu siffin shi ma ya faru tsakanin sahabbai da sahabbai ne to kaga fitina ce wannan abu ne da yake babu daɗi abu ne da yake mara kyau ba haka aka so ba to sai suka ga wannan ɓangaren sayyidina ali sahabban manzon Allah ne a cikinsu sallallahu alaihi wasallam da mutanen kirki ɓangaren su ɗalha su masu habban manzan Allah ne bar ma har da matarsa Allah ya ƙara musu yarda to kaga wanne zaka ba a ciki bangaren sayyidina ali zaka shiga ko bangaren suna na aisha to shi sai suka kame kansu ba su shiga tare da sayyidina ali ba ba kuma su shiga tare da suna na aisha ba sai suka koma gefe to rasin shiga yakin da ba su yi ba to shine wasu suke rawaito cewa ai ba su yi masa mubaya'a ba ina ba ta an fahimta yan uwa kun ga wannan ai kuskure ne ko sun yi mubaya'a inna ma ba su yi wancan yakin tare da shi ba saboda yaki ne na fitina za mu zo mu je da duk abin ya faru insha Allah ta'ala dalla dalla ɗaya bayan ɗaya mala ya ce amma albay'atu faqad bay'uhu amma bai'a to tabbas waɗannan sahabbai manya manya dukkaninsu sun masa mubaya'a qala auf ibn abi jamila auf dan abi jamila yake cewa Allah ya masa rahama kuntu inda al-hasan al-basri na kasance a wajen sahabi ko kuma a wajen tabi'i ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai al-basri alaihi rahmatullah yace na kasance a wajensa sa wa kana fil madinati inda maqtali Uthman ya kasance a garin Madina shi Al-Hasan al-Basri lokacin da aka kashe Sayyidina Uthman dan Affan Allah kara masa yarda fa zakaru ashaban nabi sallallahu alaihi wa sallam sai labari yayi labari ko karatu yayi karatu har aka ambaci sahabban annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fa qala ibn Jawshan al-Ghatafani sai wani mutum da suke tare da Al-Hasan al-Basri a lokacin a majalisi guda sai yake cewa da alhassan albasari shi ne ibn jaushan al-ghatfani ya ce ya aba sa'idin ya kai baban sa'idu alkunya ce ta alhassan albasari din ya ce inna ma zurriya bi abi musa tiba'uhu aliyan yake ba shi labari cewa ko ka san abin da ya sa mutane suke zargin abu musa al'ashari kuwa wai saboda yana biyayya ɗan gani kashenin sayyidina ali ne yana ɗaya daga cikin mali shi sa mutane suke zarginsa mala ya sa lamba ƙasa ya ce yuridu annan labi a khabahun nasu ta'anan fi abi musa annahu tiba'a annahu taba aliyan yana nufin abin da ya sa mutane suke suka suke zargin shi abu musa al'asari ash'ari shi ne wai saboda yana bin sayyidina ali mala ya ce wal mafurubu allah yattabi'ahu wasu abin da suke gani bai kamata a ce yana bin sayyidina ali ba to lokacin da aga alhassan albasari haka sai ya ce faghadiba alhassan hatta tabayyana fi wajihi sai alhassan albasari ya fishi har sai da fishin ya bayyana a fuskarsa kowa ya gani faƙala sannan ya ce faman yuttaba idan ba a ba aliyu ɗan abi ɗalib ba to wa kake so abi yanzu yadda sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke a wannan matakin manyan duk sun kare sai shi kuma an samu wasu sun bi shi kuna jin haushin su towa kake so abi shine abin da ya bata mai yuttaba'u wa za a bi idan ba a bi shi ba utila amirul mu'minina al-hasan al-basri yake cewa an riga an kashe sarkin mu'minai uthman a sayyidina usman Allah kara masa yarda mazluman a matsayin wanda aka zalunta a matsayin wanda aka cuta fa amadan nasu ila khairihim yace sai mutane suka nufaci mafi alkhairin su a lokacin waye mafi alkhairin mutane a lokacin shine sayyidina ali saboda haka sai mutane suka nuface shi dan ya zamto jagoran sa ya zamto khalifan su fa baya'uhu suke masa mubaya'a fa may yuttaba idan ba shi ba wa kake so su yi mubaya'a ya ƙara maimaitawa hatta raddadaha miraran yayi ta maimaita wannan kalmar tasa fa may yuttaba'u to wai idan ba abu sayyidina ali ba kake so abi idan ba abin ali dan abi talib ba wa kake so abi al-hasan ibn al-hasan al-basri alaihi rahmatullah yayi ta maimaita wannan maganar kamar zancen ya tsaya masa a zuciya yana gani zancen zance ne da bai dace ma a furta shi ba abu ne da bai kamata a faɗe shi an naɗa wanda ya fi cancanta bayansa kuma mutane suna cewa don me za a bi shi to wa kake so abi wa kake so abi yake ta maimaitawa Allah masa Allah madaukakin sarki ya masa rama sai mala yace وأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل السنة والجماعة مجمعون سنهدو سني إجمائي على أن أفضل الصحابة أكن mafificin sahabbai gaba ɗaya ba da Uthman ibn Affan bayan sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda huwa ali ibn abi talib shine ali dan abi talib yan uwa wannan ijma'in sahabbai ne babu wanda yake shakka akan haka ina fata an fahimta yawwa qala ibn taymiyata rahimahullah babban malami ibn taymiya alaihi rahmatullah yake cewa al mansus tabdi'u man tawaffaq man tawaqqafa fi khilafati ali ya ce almansusu abinda aka samu na nassin maganar imamu ahmad ɗan hanbal allah ya masa rama shine tabdi'u bid'antar da kiransa ɗan bid'a man tawaqqafa fi khilafati aliyin wanda ya tawaqqufi game da khalifancin sayyidina ali wanda ya ce shi ya yarda da khalifancin sayyidina abubakar ya yarda da khalifancin sayyidina umar ya yarda da khalifancin sayyidina uthman amma sayyidina ali sai ya tawaqqufi naka ce tawakkufi shi bai ce ya yadda ba shi bai ce bai yadda ba ya ce to wannan ma bai ce bai yadda ba amma bai ce ya yadda bai ce to wannan ɗan bid'a ne inji imamu Ahmad dan Hanbal duk wanda yake ganin cewa sayyidina Ali to kawai dai ya dai karba ne kawai shi ba zai ce ya cancanta ba zai ce bai cancanta ba to wannan ɗan bid'a ne inji wa inji imamu Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani alaihi rahmatullah wa qala har ma ya ƙara a cikin maganar sai ya ce huwa aballu min himari ahlihi shi irin wannan mutumin ya fi jakin gidansu ya fi shi shirya jakin gidansu ya fi shi hankali ije imam ahmad duk wanda yake gani sayyidina ali shi ba zai ce shugaba bane ba zai ce ba shugaba bane yace to jakin gidansu ya fi shi hankali wa amara bi hijranihi amma yace ya kamata a kaurace masa bai kamata a rinka zama tare da shi ba balle har ai mu'amala da shi kaga magabata sana da zafi akan irin wannan ware da gaske wannan magana mala ya dauko ta a cikin majmu'ul fatawa al-kubra ta shekul islam mai taimiyya alaihi rahmatullah malaci fa'alu sunnati hakanan ahalu sunna wal jama'a mujmi'una ala anna afdalar sahabati sun yi ijma'i akan cewa maficin sahabai ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abu bakrin shi ne sayar na abubakar siddiq allah maɗaukakin sarki ya ƙara masu yarda wannan babu saɓani fa wajen ahalu sunna in aka ce alu suna ku fahimta alu suna ake nufi ba yan shi'a ba eh kun san makarantar biyu ce akwai makaranta ta alu suna wal alu suna wal jama'a yan uwa akwai makaranta alu suna wal jama'a gamammiya akwai keɓantacciya idan aka ce ahlus sunna wal jama'a to duk wanda ba dan shi'a ba ya shiga ciki Allah ya sa kun gani shi sa a istilahi a istilahi am wanda yake gamamme in ka ji an ce alus na jama'a hatta 'yan ɗariku ana sa su a ciki an gane saboda kawai kun duk wanda ba shi'a ba shi ake cewa alus sunna to amma in za ka yi tafsili in aka ce alus sunna wal jama'a su ne wanda suke jingina zuwa ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yin addinin su karkashin alqur'ani da sunna bisa fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo bayan su waɗannan su ne ahalus sunna ina fata an fahimta yawwa saboda haka sai ka bambance to shi sa malai ce dukkanin ahalus sunna sun haɗa akan cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma abu thumma umara thumma umaru sannan sayyidina umar dan khattabi Allah ƙara masa yarda shine nabi shi ma babu babu jayayya a ciki kowa ya amince thumma ikhtalafu sannan sai suka yi sabani sannan a tsakanin ahlus sunna sai aka samu sabani kama zakarna fi Uthman wa Ali kamar yadda muka ambata tsakanin sayyidina Uthman da Ali ina ji mun taba wannan zancen ko wasu suna ganin cewa bayan sayyidina Umar sayyidina Uthman shine wanda ya falala waɗannan su ne suka yawa kuma shine abin da ya farin jaye kamar yadda zamu zo mu ji akwai kaɗan da suke gani daga cikin waɗanda suka zo daga baya su ne suke gani cewa sayyidina ali shi za a ɗora akan sayyidina uthman amma kuma dukkaninsu kowanne yana girmama sayyidina uthman kuma kowanne yana girmama sayyidina ali kun ji bambancin shirfiya ko wanda suka ce sayyidina ali shi za a ɗora bayan sayyidina umar sun yarda sayyidina salihin yana da falala a wajen allah haka nan waɗanda suka ce sayyidina uthman ya fi sayyidina ali sun yarda sayyidina ali babban mutum ne sirikin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da falaloli da darajoji da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa shi sa ba wanda suke suka kawai dai wajen fifitawar ne mala ce wal jumhur amma jumhur na malamai ala anna Uthman afdalu min Ali su sun tafi akan cewa sayyidina Uthman shine falala sama da sayyidina Ali wannan shine jumhur thumma tafaqu to sannan duk da haka kuma sai suka yi ittifaqi suka hadu ba'da zalika bayan haka ala anna Ali ibn Abi Talib rabi'ul khulafa dukkaninsu sun hada akan cewa aliyu dan abi talib duk inda za a je a komo shine na hudun khalifofin na shiryayyu khalifofin na shiryayyu guda hudu sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman to na hudun babu wanda ake kawowa sai sai wa kenan sai sayyidina ali duk ahlus sunna jama'a sun yadda da wannan wannan shine abinda makaranta ta ahlus sunna wal jama'a suka tafi akai amma makaranta ta shi'a su da sayyidina abubakar din da sayyidina umar da sayyidina uthman duk sun yi condemning din su balma sun kafirta su sun kafirta sayyidina abubakar siddiq sun ce dan wuta ne sun kafirta sayyidina umar sun ce dan wuta ne haka sayyidina usman shi ma sun kafirta sun shin muqami wa sayyidina ali asali kalifanci na wane ne na sayyidina ali ne bayan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wanda ya cancanta da wannan khalifancin sai sayyidina ali saboda ka sabai suka yi haɗin baki suka yi fin ƙarfi suka ture sayyidina algefe suka ɗora sayyidina abubakar bayan ya gama suka ɗora sayyidina umar bayan ya gama suka ɗora sayyidina uthman sai da ƙarshe suka ce to kai ba zo ka ɗana kaga wannan zagin sayyidina ali ne fa ba haka bane yanzu kai da ake faɗa maka jarumta sayyidina ali ake faɗa maka gwarzantaka sayyidina ali wanda babu wani kafiri da zai fitar na ali bai karya shi ba saboda jarumtarsa duk an yadda da jarumtarsa yadda ali a ce shi ne wanda za a zo a yi wannan cin kashin manzan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ayyana shi ya ce kai ne jagora kai ne halifa bayana kuma a zo a zaro masa ido a ce kai matsa sauka kuma ya matsa allah wannan ba zagin sa aka yi ba to su abinda ba sa ganewa kenan su suna haka ne wajen su kushe sahabbai don su zage sahabbai ba su san kuma wanda suke kokarin karewa su suke zagi ba suka ne a gare shi radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda na faɗa wancan satin yan uwa wallahi biyayyar da sabai suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa idan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai nuna wuta yace sabai su su faɗa wallahi sai su je sun faɗa wallahi nayi rantsuwa har da Allah sai sun je sun faɗa kai ba ma annabi ba wakilin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sabai ne suka yi tafiya annabi ya sa musu wakili ya ce wani shine shugabansu shi shugaban sai ba su umarni 'yan tawagata sai ba su umarni sai wasu daga ciki suka saba inda bai kamata a tsaya a yada zango ba sai suka tsaya a nan wajen to sai ran sai ɓaci shi ne sai sa aka wura wuta ya ce kowa je ya shiga kaji sai kowa je ya shiga ko za akwai masu zafi da yawa sai kowa je ya shiga wasu daga cikin sabba kuma suka tafi za su je su shiga me dalili saboda wakilin manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma wallahi da gaske yan uwa shiga za su har sun tabi sai wasu daga ciki suka tare suka ce kai wannan wutar fa muka gudu muka dawo wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata kowa ba guda ba kowa ba wuta yake gudu ya imani da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce to akwai sake mun gudo mun gudo wuta ne muka zo muka imani da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yanzu aka raba kallon ka ce mu zo mu shige ta yanzu suka ce kai da sake to shi ne ba su shiga ba bayan an koma aka gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce da kun shiga ba za ku fita ba har abada innama innama ta'atu fil ma'ruf annabi ya ce ita da'ar da ake bayani ana yin ta ne cikin abin da yake mai kyau ba cikin saban Allah ba kashe kai menene saban Allah ne wala taqatulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahluka ina fata an fahimta to ‘yan uwa sahabban da za su iya wa wakilin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi biyayya su shiga wuta saboda wakilin manzan Allah ne ya kuma shi manzan Allah da kallallahu alaihi wasallam shi sa ka ɗauki tunanin shi a rafi ba ka jifa da shi can nesa ya daki bango ya lalace kwata-kwata wallahi annabi bai ayyana shugaba ko jagora bayansa ba inna ma abinda muke ta karantawa a baya shine misalai da ƙara'in da ya rinka nuna yanzu misali ko a gida a gida kai a matsayinka na magidanci a cikin ‘ya'yanka kana da ‘ya'ya maza guda biyar ko guda shida akwai wanda idan wani abin ya tashi naka shi kake kirawa ka ɗora shi a kai ba haka ba ne? maybe idan ɗaurin aure ne sai ka ci wani shirya mu tafi ɗaurin aure idan wani abu ne sai ka ci wani jika ka wakilce ni idan wani abu ne da ya shafi gida sai ka ce jika ka tsaya akan gida wani je ka ka kula da biyan kuɗin makarantar ƙannanka duk wanda me yake nunawa wannan wane ne shi a matsayin a matsayinsa a gidan magaji kenan ko idan baya nan sai a ce ai wanda ya fi kowa sanin harkokin baba shine wa wani so da ka duk abin da ake nema na babawa za a nema wani ko da akwai wanda ya girme shi to irin abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rinka yi wa sayyidina Abubakar kenan idan abu ne shi zai dora akai bal ba har ta kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sayyidina Abubakar yayi sallah mafi girman al'amari ga musulmi kenan tun daga nan sabai suka gane cewa babu kamar sayyidina Abubakar annabi ya ce a je a umarci sayyidina Abubakar ya shige wa mutane sallah daransa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga ai shikenan nuni din isharat su aka samu annabi yayi amma ya fito kai tsaye ce wane babu wannan babu wannan inda da akwai wannan duk wannan abin da ya faru na na saqifatu banu sa'ida din nan wannan rumfar ta banu sa'ida aka tattaunawa minna amirun wa minkum amirun za a yi annabi ya ce wani ne shugaba amma mutanen madina su ce mu sai an samu shugaba daga cikin mu a'a ba za su yi wannan ba yan uwa Allah madaukakin sarki ya gyara mana imanin mu irin waɗannan bayanai dole sai an rinka yin su lokaci bayan lokaci saboda 'yan shi'a sun gurɓata addini sun lalata shi suna danna wata muguwar aƙida a cikin ƙwaƙwalen da yawa daga cikin mu cikin matasan mu ba sa karatu sai kaga mutum kamar mai hankali wala ya fito yana zagin sabon manzon Allah kaga mutum kamar mai hankali sai ya fito ya rinka zagin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a fakaice miskini miskini a lokacin da alola mai kyau in ka ce maka bai iya ba amma ya shagala da ya shagala da fadan sabbai ai an yi kaza an yi kaza alola fa bai iya ba yanzu dan Allah kai a matsayin ka na wani da kake zauna unguwar Hausawa idan ka mutu a yanzu aka saka aka bari dan Allah za a tambaye ka game da fadan sabbai a ce me yasa aka yi fada a sifil me yasa baka ce ka kai taimako ba me yasa baka gano wani ne mai gaskiya ko wa zai maka wani tambaya aka bari amma da Allah baka iya sallah ba za a tambaye ka akan wannan ko ba za a tambaye ka to kaji shedan ko saboda ka sai ya dauke kanka ya dauke hankalinka daga abin da yake yake mai muhimmanci wajibi sai ya dora da sai ya dora ka akan abin da bashi da muhimmanci sai ai ta musu kaga ana ta musu a face kaza ina ruwanka wa ga maka ana shiga fadan manya ne saboda Allah na sha buga mana misali yanzu misali a ce a gida mutum ya je tarar da bahabarsa da babansa suna fada in mai hankali ne tsakani da Allah wannan sai zo ce baba baka da gaskiya wannan ai ba shi da tarbiya ko ya ce baba tsakani da Allah baki da gaskiya haka ya kamata yi a ai fadan manya ne ya fadan ku na manya wa yake shiga eh sai dai addu'a Allah ya zuba wutan mai ruwa ta mutu Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce al ahammul ahdafi fi khilafati aliyin radiyallahu anhu mafiya mahimmancin al'amara ko abubuwan da suka faru a khilafancin sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda malam ya fara da ma'arakatul jamali sanata 36 hijriya ma'arakatul jamal shine yaƙin jamal me aljamalu raƙumi an jingina yaƙin ne zuwa ga jamal saboda nana aisha ta fito ne akan raƙumi a wannan yakin da shi sa ke ci masa ma'arakatul jamal an yi shi ne a shekara ta 36 bayan hijira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku ji abin da ya faru yan uwa lamma buhi a ali ibn abi talib radiyallahu anhu استأذن طلحة والزبير عليا رضي الله عنه في الذهاب إلى مكة يا يند أكي مبايعة وسيدنا علي ya karɓi ragamar shugabanci da jagoranci ista'adhana talhatu wa zubair sai waɗannan manya-manyan sahabai guda biyu wanda suna cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljannatin suna duniya suka nemi izinin sayyidina ali fi dhahabi ila makkata cewa ya ba su izini a matsayinsa na jagora kuma su manya ne da suke kusa da shi da suke cikin mashawarta ya kamata in za su matsa su nemi izini to shine sai suka nemi izinin a ba su dama za su tafi garin maka don gabatar da ibada sai sayyidina ali ya ba su izini faltaka ya hunaka bi ummil mu'minina aisha ta radiyallahu anha sun je garin maka sai suka haɗu da uwar mu'minina na aisha Allah ƙara mata yarda a can ita daman kada ku manta duk wannan abin da ake ciki fa har aka kashe sayyidina Uthman ba ta garin Madina ta je garin maka aikin hajji duk abubuwan da suka wuce kada ku manta yan uwa sun faru ne a lokacin da ake harama ko kuma ake ibadar mai aikin hajji ko to kun wanda suke aikin hajji suna can kuma su tafiyar su ba tafiya ce da zaka yi ta a jirgi cikin awa hudu da rabi ko abin da ya kama da kaji ba a'a jaki zaka samu ko raƙumi ko kuma doki ga tafi a kansa saboda ka tafiya ce ta kwanaki saboda haka nana Aisha tana garin Makka a lokacin to Talha da Zubair sun je sai suka haɗu da nana Aisha a can wa kana al-khabr qad wasala ilaiha anna Uthman qad qutila radiyallahu ta'ala anhu labari matafiya da suke kai komo daga maka zuwa madina cewa khalifa Uthman Allah kara masa da an riga an kashe shi a lokacin ta samu labari fajtama'u hunaka fi makkata sai suka hada a can a garin makka wa azamu alal akhdhi bi tha'ri Uthman sai suka yi azama akan daukar fansar waɗanda suka kashe sayyidina Uthman yan uwa kun je yadda abin ya fara wato na na'isha Allah ƙara mata yarda tana garin makka ɗalha da zubair sun nemi izini daga garin madina sun taho bini Allah ƙara mata yarda to sai suka tattauna game da abin da ya shafi kashe khalifa Uthman Allah ƙara masa yarda to a lokacin kamar fami ne suka yi na na'isha ta nuna rashin dacewar ana ji ana gani a zuba ido ‘yan ta'adda su shigo har gidan sayyidina Uthman su kashe shi ta ce wannan bai dace ba su ma sayyidina ɗalha da sayyidina zubar sai suka ga gaskiya kuma bai dace ba kamar su da suke kasar ko suke garin aka abin sun yi sakaci kamar ba su abin da ya kamata ba wajen ba sayyidina usman kariyar da ya kamata suka ga cewa idan aka ce za a yi haka duk wanda ya ga dama ya shigo ya shirya ya shigo garin da khalifa yake kashe shi to wani khalifa ya daina zama lafiya dan uwan fahimcin abin da ke ko idan aka ce za a bari kawai 'yan ta'adda 'yan sara suka idan suka kalifa bai musu ba su yi gangaman mutane su je inda yake su kashe shi babu to sai suka ce abin da za su yi don su kashe wannan wutar a matsayinsu na manya da na isha da kowa san wace su ita ko? ɗalha kowa ya san waye ɗalha zubair kowa ya san waye zubair wannan suna ɗaya daga cikin manya-manya jigogi daga cikin sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to lallai su su shirya runduna tsakaninsu su je su kama waɗanda suka kashe sai tunda da an san su aiko ko na ba mu faɗi sunansu ba mun faɗi sunansu jagororin da ɗaiɗaikunsu an san su suka ce to abinda za a yi tunda an san inda suke galibin su sun taho ne daga kufa daga basra daga sham can inda suke a kama su a kashe su a ɗau fansawa abinda suka yi na usman yin hakan zai sa duk wanda yake da irin wannan buri ko manufa a cikin zuciyarsa ya tsorata ya firgice ya janye dan uwa kun fahimta kwata-kwata su babu tsarin yaƙi da sayyidina ali a matsayinsu duk sun yi da sayyidina ali jagora ne amma su kun ji manufarsu waɗanda suka kashe sayyidina usman su suke so a kama a ɗau fansar abin da suka yi sayyidina usman dan kada jininsa ya tafi a banza na biyu kuma dan a tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro wanda duk yake da burin ya hawo ya zo kawai ya yi farwa shugaba to ya san cewa in ya shi ma za a yi masa kun ji abin da ya faru to a nan a maka aka kulla abin saboda haka a maka ma sun san magoya baya waɗanda za su goya musu baya faja'a ya ala ibnu umayya za ku ga an sa ibnu munya ko ibnu munyata ce mutumin da ake ce masa ya ala ibnu umayya min al-basra yazo daga garin basra ta iraki shi ma sabon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam waja abdullahi bin amir min al-kufa abdullahi dan amir shi ma ya tawo da tasirin dinar daga kufa wajtama'u fi makkata alal akhdh bi thari uthman radiyallahu anhu dukkanin su waɗannan sahabbai suka haɗu suka yarjejeniya akan lalle za su ɗauki fansa akan abin da sai aka yi sayyidina uthman dan affan Allah ya ƙara masa yarda fa kharaju min makkata biman taba'ahum ila al-basra saboda ka sai suka fito daga garin makka da wanda suke tare da su suka nufo garin basra garin basra da ke iraki sun tawo garin basra ne yan uwa saboda kamar da na gaya muku a wancan nahiyar basra da kufa da sauransu a nan gungun waɗanda suka shi na usman suke to shi sa ba su tafi garin madina ba ko garin madina a lokacin sayyidina ali yana can kaga idan da khalifa suke son yaƙa idan da juyin mulki suke sanyi idan da tawaye suke sanyi na zasu nufa madina saboda sayyidina ali yana can a can yake mulki a lokacin amma ba su nan ba sai suka tafi basra saboda a can akwai waɗanda suka kashe sayyidina uthman a kufa kusa da basra din akwai da suka shi sayyidina usman saboda ka yafi musu kusa za su je can su ƙara samun ƙarin runduna da za su yaƙi da ita saboda ka sai suka tafi can mala ya ce fakharaju min makkata biman taba'ahum ila al-basrati yuriduna qatlata uthman suka tafi basra suna nufin kama waɗanda suka shi sayyidina uthman وذلك أنهم يرون أنهم قد قصروا في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه malai ce saboda su suna gani cewa sahabban nan manya suna gani cewa ai sun takaita sun samu gazawa wajen kare sayyidina Usman ba sai abin da ya kamata ba suka ce to abin da za su yi su goge laifinsu shine su je su dau fansar abin da aka sayyidina Usman wa kana Ali radiyallahu anhu fil Madina a lokacin kuma sayyidina Ali dan Adam wa kana Uthman bin Hunayf radiyallahu anhu waliyan alal basrati akwai sahabi mai suna Uthman ibn Hunayf shine gwamnan da ke garin Basra inda suka nufa din ta bangaren sayyidina Ali min qibali Ali ibn Abi Talib ta bangaren sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda falamma wasalu ila al-basrati lokacin da suka shiga suka isa zuwa garin Basra arsala ilaihim Uthman ibn Hunayf sai gwamnan basra ya ji labarin ga wata runduna nan mai yawa ta karo garin basra sai ya aika zuwa gare su a tambaye su me ke tafi da su ma za turidu na me suke nufi me kawo su garin basra kalu sai suka ce nuridu qatlata uthmana ai mun zo ne dan mu kama waɗanda suka she sayyidina usman a da hukunci a kansu shine abin da ya kawo mu zo dan yaki da kai ba ko abin da ya kama da haka ce da su hatta ya ati aliyun wa mana'ahum min ad-dukhuli shi gwamnan garin basra sai ce to ku saurara har sai khalifa ya zo na gaba ɗaya shine sayyidina ali har sai na aika wa khalifa ga fa halin da ake ciki ya zo in shi ya ba ku izini ku shiga ku kama su sai ku shiga wa mana'ahum min ad-dukhuli shi gwamnan basra ya hana su talha da zubair da na aisha shiga garin basra ma yace bai yadda su shiga ba kuma inda zaka san ba rigima ce ta kawo su ba sai suka yasin shiga ba ina fata an fahimta to bari ku ji abin da ya faru thumma kharaja ilaihim jabalat wa huwa ahadu alladhina sharaku fi qatl uthman ana haka akwai wani mutum mai suna jabala in zaka koma baya kaɗan ɗan uwa kaga sunayen waɗanda suka yi musharaka jagororin da suka jagoranci kashe sayyidina Uthman akwai jabala ko babu za ku iya tuna sunan ko akwai jabala to shi wannan jabala din shi ma a garin basra yake da ya ji labarin gafa mutanen gafa su ɗalha da zubai da na na'isha sun hawo sun tawo ba kenan sai ce to in ya bari aka samu sulhu ko daidaito kaga su ne dai target din ina fata an fahimta su za a kama su za a kashe ce ba za ta yi ba kawai sai haɗo kan mutane ba da izinin shugaba ba ba da izinin gwamnan basra ba sai ya haɗo kan wasu mutane kawai sai ya danno kawai sai ya zo ya farwa su ɗalha da zubair da yaƙi ɗan kun ji yadda asalin yaƙin ya faru yadda asalin yaƙin ya so muke nan sakamakon waɗanda suka san cewa idan aka samu daidaito su sun shiga matsala wa huwa ahadul ladhina sharaku fi qatl Uthman shi yana cikin waɗanda suka yi suka yi tarayya wajen kashe sayyidina Uthman shi wannan jabala din fa qatalahum fi 700 rajulin yazo kawai ya farwa dandana su Zubair da mutum 700 tunda sun fi shi yawa kanka ce me sun samu nasara a kansa sun yi face face da shi wa qatalu kafiran mimman kana ma'ahu suka kashe da yawa daga cikin wanda suke tare da shi jabala وانضم كثير من آل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين to ganin haka sai mutane da yawa daga cikin garin basra din suka ankara da zuwan nana aisha da talha da kuma sanin abin da ya kawo su duk sai suka fito da makaman sai suka shiga rundunarsu sai suka ƙara yawa ina fata an fahimta saboda haka sai rundunar su talha da zubair da ake dole da ba irin yanzu ba ce da hanyoyin sadarwa suna da karanci kuma suna da nisa inda yanzu ne kaga kawai waya za a buga ce ga abin da yake faruwa shi sai na al'a lokacin yana garin madina so da labari ya ishe shi cewa gashi can su talha da zubair da na'isha sun zo har sun fara yakar gwamnansa da ke basara haka labari ya isa masa saboda me saboda fitowar jabala daga garin basra sai ya ɗauka cewa ai mutanen basra ne suka fito suka yaƙe su ko amma kun ji yadda al'amarin yake sau daga sayyidina ali yadda labari ya zo masa gashi can an je ana yaƙan gwamnan ka shi kuma sayyidina ali ya ga shi ne khalifa ya naɗa gwamna an je ana yaƙarsa zai zauna ba zai zauna ba wato yan uwa fitina ce fitina ce ya qadi Allahu amran kana maf'ulan Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddar abin sai ya faru ba yadda aka iya dole sai wannan fitinar ta faru dan ni ya kuma ɗaukaka darajar wasu daga cikin sabai don alan wasu suka yi shahada ba yadda za a yi amma kai a matsayinka na musulmi ka karanta labarin nan yadda yake ka wuce shine abinda malaman aqida ahlus sunna jama'a suke cewa al-kaffu amma shajara bainahu kaffu amma shajara bainas sahabati ka kame bakinka game da abin da ya faru na mushajara na kai kawo na saɓani tsakanin sabai sai ka kame bakinka don kai waye kai kamar yadda muka faɗa a baya kamar faɗan mahaifi da mahaifiya ne duk ɗan kirki ba ne to haka al'amarin yake fitina ce kawai in ta faru ba san inda za ta tsaya ba saboda haka sayyidina ali shi ma sai yunkurin tahowa daga can domin ya kawo ɗauki kharaja aliyun radiyallahu ta'ala anhu min al-madina kaji ba ila al-kufa sayyidina ali dan abi talib da ya ji labarin abin da ke faruwa shi ma sai ya ɗauko rindina daga garin madina sai ya fito ya taho garin kufa don ya kai ɗauki wa gwamnansa wa zalika lamma sami'a annahu waqa hunaka qitalun baina uthmana ibn hurayf wa huwa wali ali ala al-basra hakan ku ya faru ne yayin da sayyidina ali ya samu labarin cewa yaƙi fa ya faru yaƙi ya afku tsakanin gwamnansa na basra shine Uthman ibn Hunayf da su Talha da Nana Aisha kamar yadda na gaya muku haka labari ya je masa tare da cewa da wa aka yaki da Jabala su suka fito suka faro wannan runduna don sun san cewa idan an samu daidaito ta kansu za a fara sayyidina Ali ta zuwa garin Madina wa huwa wali Ali ala al-Basra wa bayna Talhata da kuma bangaren su Talha wa Zubair da Zubair wa Aisha da na Aisha radiyallahu ta'ala anhum wa man ma'ahum da kuma wanda ke tare da su fa kharaja Ali radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya fito wajahaza wajahaza jaishan ya kimtsa ya tayar da wata runduna kiwa wanda karfin rundunar ta kai adadin mutum dubu goma sayyidina Ali ya fito da ita daga garin Madina li muqatalati Talhata wa Zubair dan a kwafsa da ɗalha da zubair to wai abinda wani zai tambaya mai kawo na na'isha ciki ne mata suna yaƙi ne mata ba su yaƙi amma mai kawo na na'isha shi ne na na'isha ta tone don ƙarfafa musu gwiwa duk wanda aka ce a wannan tawagar akwai matan manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah zai yana ji yana gani zai bari a ci mutuncinta to shi sa aka tsora ta akan raƙumi dan kun ga raƙumi ai dogo ne ko to in dai ana hango darbukarta ba wai akan raƙumi take ba a darbukarta ce akan raƙumin irin ɗan gidan nan da ake haɗora akan raƙumi ko to ita tana cikin ɗan ɗakin to duk wanda ya ga cewa na na'isha ce a ciki sai dai a gididdiba na musu anan ba zai gudu ba to shine hikimar towa da ita dan ta karfafa musu gwiwa ba dan ta yaƙi ba ala da ƙarshe na na'isha na ɗaya daga cikin abin da take na dama idan ta tuno wannan abin da ta shiga na yaƙin jamal ta yi nadama ta yi kuka har mutuwarta na Aisha bata daina nadama ba saboda abin da ya faru sai da ta ce ina ma law kuntu nasiyan mansiyan ina ma na kasance wacce aka manta da ita kwata-kwata saboda bata ji daɗin abin da ya faru ba saboda an yi asarar rayukan musulmi wasu ma sabon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa huna yadhharu lana jaliyan malam ce to a nan wajen zai bayyana a gare mu jaliyan ƙarara a fili anna ali ibn abi talib huwa alladhi kharaja ilaihim sayyidina ali dan abi talib shine wanda ya fito izuwa ga waɗannan sahabbai guda uku walam yakhruju alaihi ba su suka fita zuwa gare shi ba abinda malai ke so ya ce shine da Talha da Zubair da Na'isha da suka tashi sun nufi inda sayyidina Ali yake ba su nufa ba amma shi sayyidina Ali da ya tashi ina ya nufo inda suke to amma sayyidina Ali zuwansa yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya yana da gaskiya sayyidina Ali zuwansa zuwa ne mai zuwa ne mai hujja kai ka sa mutum aiki a waje kaza a ce kawai ka ji labari ga shi an ji an far masa sai ka zauna kana kallo a'a ba za ta yi ba saboda ka shi sa ya taho saboda ka sayyidina ali yana da gaskiya mala yace wa lam yaqsudu qitalahu sayyidina ali ba kama tadda ibadu tawaifi wa man ta'athara bihim kama yadda wasu daga cikin kungiyoyi suke rayawa da kuma wanda suka tasirantu da su musamman kungiyoyin shi'a da sauransu walau kanu yuriduna al-khuruj ala ali inda a ce suna nufin fitowa si fito na fito si tawaye wa sayyidina ali la zahabu ila al-madinati mubasharatan aida da suka tashi daga garin makka madina za su wuce kai tsaye wa laysa ila al-basrati ba garin basra ba fa talhatu mala yace talhatu wa zubair da zubair wa aisha da aisha wa man kana ma'ahum haduth qattu annahum abtalu khilafata ali ba a taba samu ba bai kuma faru a tarihi ba cewa basu yarda da khilifancin sayyidina ali ba ai abatalu ai su lalata su ce kalifancin sayid na ba kalifanci ba ne ingantacce shi ne abatalu ba taɓa samu sun yi ba ɗalha da zubair kamar yadda na gaya muku suna ɗaya daga cikin wanda suka yi sa'ayi ma suka je suka samu sayid na har gida suka ce shi ya fi cancanta da wannan khalifanci suna ciki na na'isha ma ta yadda da khalifancinsa amma kun ji matsalarsu su me matsalarsu a ba da wanda suka kashewa sayid na usman a kashe su yanzu na tambaye ku na muku wata karamar tambaya a ganinku a wannan yaƙi da aka faru inda ɓangaren sayid na zubair da talha da na na'isha sun yi iji tahadi ne haka ne idan na tambaye ku na ce tsakanin ɓangaren sayid na ali da ninka a ganinka wafi gaskiya kowa na da gaskiya amma dole sai an samu wanda ya fi gaskiya fa dole ɓangaren sayid na ali bangaren sayar na ali sun fi gaskiya mai dalili saboda shi ne jagora shi ya kamata a samu ta hannunsa a fito da wanda suka kisan ayi mai a gama da su ina fata fahimta amma su iji hadi suka yi shi sa malamai ba sa jirginsu amma sayar na ali shi ne akan daidai tsakani da allah ina fata an fahimta shi sa na ga muku fitina ce ta faru kawai e fitina shi kenan sai dai allah maɗaukakin sarki ya yi mai ya kare mala ce wala ta'anu alaihi ba a taba samu kuma suna sukan kalifancin sayyidina ali ba wala zakaru fihi jarhan ba a samu suna jarraha kalifancin sayyidina ali suna faɗa abu mara kyau a kansa ba ana aka samu ajjarhu wata adilu ko yabo da fallasa wala baya u ghairahu ba a samu kuma sun samu wani daga cikinsu sun ce su masa mabaya ba sayyidina ali ba ba a samu ba wala kharaju li qitalihi ila al-basrati ba kuma su fito da saki sayyidina ali da a zuwa garin basra ba fa innahu lam yakun bil basrati yawma idin bal ma sayyidina ali baya garin basra a wannan lokaci malam yana koro wannan bayanin dan ka fahimci dan ya tsarkake ya tsabtace suna na isha ba fa sun fito bane dan su wa sayyidina ali tawayi sun fito ne dan su karbi fansa na waɗanda su walidhalika saboda haka ne qala al-ahnab bin qais الأحنف ابن قيس أحنف ابن قيس ذاك كراش ذاك إكرنس الصحابي ذاك إكرنس تابي ya musulunta tun lokacin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi an haife shi ne shi kuma shekara goma kafin hijiran manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare sai dai ya yi ridda lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yarsa ya yi ridda amma lokacin da sayyidina umar ya wa khalifanci ya yi afuwa ga waɗanda suka dawo daga cikin irin na ba ta an fahimta kaga sun ma'amalu sun makafaru kenan ku sun ma'amalu da ƙarshe sun ma'amalu ne yawa shi ya dawo yana cikin dahiyatul arab in aka ce dahiya shine irin mutanen masu kaifin kwakwalwa da basira yana cikin masu hikima na larabawa larabawa suna ji da shi inda wajen hikima ne to wannan ahnab bin qais din yake cewa laqitu talhata wa zubair na hadu da talha da zubair ba'da hasri uthmana bayan an tsare an kewaye gidan sayyidina usman lokacin da za a kashe shi fa qultu sai na ce da su ma ta'murani fa inni arahu maqtulan da me kuke umarta ta ku ku bin tunda naga wannan khalifa na musayyid Usman kamar fa kashe shi za a yi idan an kashe shi me kuke umarta ta da shi qala qala duk su bin da sayyidina Talha da sayyidina Zubair sai suka ce da shi alayka bi aliyin muku wa cancanta idan ba sa shi da sayyidina za su ce a rike shi idan gaba suke da shi za su ce a rike shi amma su suke wani wasici da cewa ya kama sayyidina Ali ya rike shi قال حكنا شيء أحنف يكتوى ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكة ناهدو dana na Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda bayan kashe sayyidina Usman a garin Makka ita tana can dama fa qultu sai nace da ita ma ta'muruni ke ma a matsayin ki na uwar mu'mine da me kike umarta ta tunda sayyidina Usman an kashe shi qala sai ta ce alayka bi ali ka je ka lazimci sayyidina ali ka rike shi kaga wannan sai nuna maka a ce tsakanin su waɗannan su su ukun dukkanin su babu wani abu na rashin fahimta ko wani abu na rashin yadda da khalifancin sayyidina albal ma sun yadda da shi illa iyaka ce wannan abubuwan da na gaya muku shine abin da ya faru insha Allah ta'ala zamu dakata anan sai sati mai zamu ji mufawadatun qubailil qital wasu abubuwa da suka faru kafin yakin za ku san cewa ba wai yakin ne a gaban su ba gaba ɗaya kawai dai fitina ce da kuma munafikai da suka shiga ciki kaga munafiki Allah matsari da munafiki eh Allah matsari da munafiki su suka su suka hada yakin za ku je za ku ji abin da ya faru abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuban harshe da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله